بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لهدي 21 محرم شكرا afon sha'aban shekara ta 1442 wanda yake yayi daidai da ina yi ko? na yayi daidai da 4 ga watan april shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya, haka ne ko? yau kuma cikin iko Allah Usman Tala za mu ci gaba da karatun Alfiyatu bin Malik kamar yadda Allah ba mu iko muka faro a inda za mu tashi darasi na takwas insha Allah ta'ala matashiyan karatunmu shine alam haka ne ko? matashiyan karatunmu shi ne alam idan an ce alam shi ne suna ayyanantacce suna wanda aka ayyanantar da shi aka fitar da shi tun farkonsa ga wani abu kawai ta yadda da zarar an faɗo wannan abin kai zai za a gane wa ake nufi ko me ake nufi shi ne alam da turanci suna ce mishi proper noun proper noun shine alam proper noun to shine sai ibn malik kamar mai tambaya tambaya menene ma'anan alam to shine zai mana tarifin alam yanzu shi ne zai mana shi yasa zai mana tarifin alam sai kawo da cewa اسم يؤين المسمى مطلقا عالمه كجعفر وخرنكا menene ma'anan alam shine shi alam shine ismun yu'ayyinul musamma shine suna wanda kai tsaye yake ayyanantarwa yake fitar da abin da ake kiran shi da wannan lafazi misali inda zaka je ta tilawa ta Qur'ani shikenan sai abin ya baka sha'a sai ka ce kai wannan wani makaranci ne kuwa sai aka ce maka yi khalilu husari ne kai tsaye za ka fanci wa ake nufi saboda sunan nan da zanen an faɗo shi zai ayyanantar da wa ake nufi mun fanci wannan ko misali kuma a sai in ce muku jiya na tafi lagos ai na jin kila ba za ku taba tunanin na tafi tunin sai ne ba yawwa kai tsaye ga inda za ku tunkara ko kuma zukatan ku zai tunkara to shine alam proper noun suna wanda yake ya shafi mutum ko kuma guri ko waɗansu dabbobi wanda zaran an faɗo kai tsaye za ka fahimci wane ne ake nufi kai tsaye ba tare da matsala ba kamar yanzu misali ne wanda aka ce Allah ya ji kan malam abubakar muhammad gumi ina jan ba za ka taba zita wana ne ake nufi ba ba za ka taba tunanin wani ne ba wanda ke a rayayinsu ba ka kai ce za a fahimci ga wanda ke nufi kamar misali ina da keke keken nan nawa sai na samu keke na suna kama muhammadun da na zo na ga mukunci ina da keke na samu keke sunan keken kama muhammadu to an zo za a yi karatu kike nan ban zo ba sai injiniya ya kira ne ce ya kira ne lafiya ga shi dai mun tara aji ana cijiran ka sun ce wallahi kama muhammadu ne ta lalace amma ina nan ka hanya kai tsaye mai za ku fahimta Allah saka da alheri kike to alam ya zama alam suna wannan kun ga kun bance nan ko so alam din akwai suna mufradi alam akwai kuma jumla wa ya'ti mufradan wa ya'ti jumla duk kamar yadda zamu gani insha Allah to ismun yu'ayyinul musamma shi alam shine duk sunan da yake ayyanantar da musamma wanda ake kiran shi da wannan lafazin mutlakan kai tsaye kawai ma'ana babu kaidi ba a iyakance shi da a ce wanda yake ayyanantar da mutakallim ko mukhatab ko ga'ib ba kai tsaye kawai ana faɗin sunan zaka gane wanda ake nufi sawa'un yana nan ko ba shi nan namiji ne ko mace kun gani shikenan sai na baku hadith sai na ce an karbo daga sayyidatuna aisha ai na jin ba za ka taba dauka matan wani can ake nihi ba a sai dai wace ce ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha mun fahimci wannan ko to Allah ya kara fahimtar da mu alamuhu watan ina misalin alam sai ya ce alamuhu watan misalin alam kamar mene kamar ja'afar ja'afar wannan suna ne na mutum wanda kai tsaye yana ayyanantar da wanda ake kira da wannan sunan mana ana ayyanantarwa annan shine ana fadowa shi kai tsaye zaka fahimta kawai ba wani ba mun bincin nan ko masha Allah kaga jabir sunan mutum ne da khirnik sunan mace ce daga cikin mawakan larabawa mace ce daga cikin mawakan larabawa khirnik ana faɗi daga za a in kana adabi za ka gane wace ake nufi kamar hansa ana faɗuwa za ka gane ga wace ake nufi ma'ana wannan yana ban misalin alam ne fa na'am akwai karan karan karan suna ne na kabila suna ne na kabila yanzu kaga duk wanda aka ce na sayi gida a filin mallawa jin ba za ka taba tunanin a wanki ne ba ko kuma makamacin wannan ba a kai tsaye kawai ga inda ake nufi ko نعم نعم to khirni karan sunan kabila ce wa adan da kuma adan sunan guri ne wa lahik da kuma lahik lahik din nan sunan doki ne kaga kai tsaye waɗannan duk sunaye ne waɗanda suke nuna menene a alam wanda yake kai tsaye ana faɗo su za ka gane ga abin da ake nufi ga wata ka duba injiniya ga wannan nuska ce mai kyau yana da kyau kaga za ka ɗan sai iya sa a ju maka abin nan alhaji siraju yana sabon gari shi ke sai da ita jama'a mu fahimci nan ko wawashi na daga cikin sunaye alam akwai shazkam shazkam sunan dutse ne sunan dutse ne wahaila da kuma haila suna ne na akuya kai sai ana cewa haila ana su laraba sun san wanda aka masu kabin harshen sun san ana nufin akuya ce wa washik da kuma washik washik din nan suna ne na kare kai tsaye za a gane ga abin da ke nufi mun fahimci wannan ko to shi alam ya kaskashi uku akwai alam wanda ke suna ne akwai kuma alam wanda ke lagabi ne akwai kuma alam wanda ke kunya ne alkunya ne to shi ne zai kama su yanzu kamar haka wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran dha insi wa hu sahiba wa atasman shi alam ya zo nau'o'i uku ko kuma kashi uku akwai alamu shakhsin akwai isman afwan akwai ism suna suna dai wannan kowa san suna wa kunyatan akwai kuma kunya shine duk sunan da yazo da abu ko ummu kaman mene kaman abu hurera kai tsaye ana faɗa abu hurera za a fahimci wani waye mai sunan to abu hurera alam ne ko kuma ummu kamar ummu ruman wace ce ummu ruman na? na? matan sai na abubakar kai tsaye za a faɗi ok to sun da ka ganshi ya fara da abu zai abu ya zai abu kaza abu kaza to suka ce mishi alam ne ko kuma ummu kaza alam ne in ba na manta ba ko ummu wardan suna ne na jinsin kyankyasai ummu wardan suna ne na jinsin kyankyasai to kai tsaye ana cewa an kashe ummu wardan a larabci kasan kawai kyankyaso ne akwai kuma lakab lakab nau'i ne na alam shi kuma lakab shine duk sunan da yake nuna yabo kaman tajuddin kaman kamaruddin kaman zainuddin kaman mubarak duk sun da yake nuna yabo ko kuma yake nuna zargi kushewa zargi accusation ga misalin anfun naka anfun naka kun gani da da wani ana ce mishi botorami to botoramin nan sai zama lakab koko zai zama abin nan kunya zai zanto lakab ne formula shine duk sunan da ya fara da abu ko ummu sai ka ce mishi mene kunya duk sunan da yake nuna yabo ko kuma yake nuna kushewa shi kuma sai ka ce mishi mene sai ka ce mishi lakab karatun yau da sauki gaskiya mun fahimci wannan ko to idan suka haɗu ga lakab a idan suka haɗu ga lakab ga suna ya za ka yi kamar ka ce kaga lakab kamar anfin naka ko? anfin naka ga kuma suna ko kuma muje abu horera abu horera wannan menene auke kunya ne wannan to idan ka ce botorami ila suna wani mika'il ana ce mishi mika'il ana ce mishi kuma botorami kun gane ta hanyar kushewa ila saboda katin hancinsa to kana son ka ce ja'a botorami to da gane wane ne ko kuma kara fito da shi sai ka ce mika'il to yanzu ga lakabi ga suna sun hadu to ne zaka fara gabatarwa shine ibn malik ke cewa wa akhiran za in siwahu sahiba wa akhiran za kaga wannan wanne ne yafi kusa tsakankanin isman da kunyatan da lakab lakaban kaga lakab lakabi shi yafi kusa ko to wa akhiran za ka jinkirta wannan sunan wato wannan nau'i na alami lakab kenan in sahiba siwahu in sahiba siwahu idan ya abokanci waninsa ma'ana idan suna da lakabi suka zo to ka jinkirta da mene lakabi me kenan ke nuna mana wannan zaka fara kawo lakabi ne sai suna ko ko a zaka fara suna ne sai lakabi zaka fara kawo suna ko gaba ko sai ka mene lakabi kalami ka kalami ka il botorami inni maridun shikenan ba za ka ce kala botorami mikail inni gariyun ba sai a ɗauka botorami daban ne mikail daban suke daban ne sai a ɗauka mutane biyu ne mun bambanci wannan ko kala zaidun anfun naka ka gani ka fara kawo suna sai ka fara kawo lakab shi ka jinkirta da shi ka kawo shi a ƙarfi jama'a mun bambanci wannan ko to ai kokari a samu ibn aqil ba saboda na ga mana zamu dinga kawo misalan ciki kun ga akwai abiyat masu yawa wasu akwai waɗanda kawai abiyat din cikin ibn aqil kawai suka cire su kuma suka sharhi an yi aiki malam da yawa to idan alkunya ne da lakab suka haɗu fa an alkunya da lakab alkunya shine duk lafazin da ke nuna abu ko umu ko lakab shine wanda ke nuna yabo ko kushewa ko to ya za ka yi kamar abdullahi zainuddin abdullahi zainuddin to idan suka hadu sai ka fara gabatar da kunya tukuna sannan kuma sai kame a gaba lakab sai ka ce kala abdullahi zainuddin in ka ce kala zainuddin abdullahi to za a yi ɗaukan zainuddin daban abdullahi kuma daban mun fahimci wannan ko barakallahu fikum wa in yakuna mufradaini fa adif hatman wa illa atbi alladhi radif to idan an sami suna ko kuma aka sami lakab kun san lakab din nan zai iya zuwa murakkab zai iya zuwa suna kawai mujaddad suna tilo ko kuma wanda aka goya aka raba dai cikin da to idan aka same su sun zo suna mufradi ne me muke nufi da suna mufrad kamar ka ce zaidu ai suna ne mufrad wannan ko kaga ba raba shi zuwa cikin wata kalma ba sabanin ka ce abdullahi kaga abdullahi wannan menene mudaf ne da mudaf ilayhi ko compound word ne murakkab ne wannan to idan aka samu suna mufrad ne sai aka sami lakab shi ma mufrad ne fa to kana da fuskoki kamar haka shine ibn malik ya cewa wa in yakuna mufradain idan suka zanto mufrad ne dukansu lakab suna lafazi ne guda ɗaya tal ba idafansa ba suna ma haka lafazi ne guda ɗaya tal to fa adif hatman dole sai ka jingina da jikin ɗaya kamar ka ce menene kamar ka ce ja'a sa'idu kurzin kaga sa'idu suna ne ko kurzin lakab ne ja'a sa'idu kurzin kaga ja'a fi'il madhi mabni al fath sa'idu sai zan fa'il marfu bi dhamma zahira ala akhirih wa huwa mudaf kurzin mudaf ilayhi to sai kawo sa'idu kurzin mudaf da mudaf ilayhi shine fa'dif hatman wa illa in kuma baka yi izafa ba baka raba dai jikin ɗaya ba atbi allazi radif to atbi allazi radif kai itba'i ma'ana ka biyar da sunan da ka abin nan sunan da ka goya da irin hukuncin abin da sunan da aka goya kansa yake da shi misali ja'a sa'idu kaga sa'idu yana da menene wani irin wasu zo da shi rafa'a yana da rafa'a ko to kurzun shi ma suka mishi rafa'a suka ce ja a sa'idun kurzun in baka ce sa'idun sa'idu kurzun ba sai ka ce ja a sa'idun kurzun ka kai menene ka yi itibai sunan farko ya zo da rafa'a sai na gaba maka ba shi rafa'a ya fita ko ka kuma iya cewa ra'aitu sa'idan kurzan a wajen himbarko kai in kai irdafi mana in kai idafa ra'aitu sa'ida kurzin sa'ida kurzin ya fita eh zaka zo shi mudaf da mudaf ilayhi amma idan kai irdafi kai itba'i sai zan zo musifa da musuf kamar haka ra'aitu sa'ida sa'idan kurzan sallamtu ala sa'idin kurzin ya bi ta jama'a tabarakallahu fikum na sai zan sai zan to kamar sifa eh shine ma'ana abinda imamin ibn malik rahimahullah yake nufi da cewa wa in yakuna mufradaini fa adif kai idafa idan mufrad ne hatman dole ne kai wannan wa illa in ko baka yi haka ba nan hatman kawai ciki muka fage ne kawai shi yasa ya kawo ba yana nufin babu wani wajihi ne sai wajihi ne ba wa illa idan kuma baka yi idafa ba to atbi allazi radif ka ka biyar da sunan da ka goya da irin wasalin sunan da aka goya kansa wanda ya gane irda goyo ko hadisin mu'azu ko kuntu radifa yawwa sallallahu alaihi wasallam wa minhum manqulun ka fadlin wa asad wa zurtijalin ka su'ada wa udad to ta kuma in other perspective ta wani bangare kuma ta wata mahangan alam ya kasu zuwa murtajal da manqul murtajal da manqul shi murtajal shine malam yusta malam yus malam yasbik la husni imanun qabla al-alamiyya fi ghayriha muna nan fa muna gangana ne akan alam fa karku manta yawa ba ni kira ne ake matadi ba an gama ni kira wannan ba magana ni kira yanzu ana maganan alam ne shine alam murtajal shine sunan da sunan da ba ba taba amfani da shi a da ba tun kafin ya zama alam ba taba amfani da shi ba sai aka ji larabayan suna amfani da shi a matsayin mene alam shine murtajal ka fadl wa minhum manqul afwan wa minhum manqul ka fadl wa asad wa zurtijalin ka su'ada wa udad to alam murtajal ma lam yasbiq ma lam yasbiq lahu istimalun qabla al-alamiyya fi ghayriha shine sunan da ba a taba amfani da shi ga wani ma'ana ba kafin ya zama alam shi kuma manqul ma sabaka la husni imanin fi ghairi alamiyya shine wanda aka taba amfani da shi da can da wani ma'ana kafin ya zama alam misali za ku gane in kawo misali kamar idan na ce fadlu fadlu fadlu anan yana da ma'anar menene ziyada ƙari ko ko kuma abin da ya ragu kai afwan abin da ya ragu ragowa kamar extra ka misali ku duba can magana mai jufatul atfal war rabiul ikhfa'u indal fadil min al huruf ay indal baqi min al huruf to fadlu yana da ma'anar ragowa na wani abu to fadlu kuma sai aka dauko shi still aka yi amfani da shi a matsayin suna ga mutum falal ya zo kuma hausa mukan ce falal ya zo kun bai jona ko to kun ga falalu yana da istimalan ƙabalin alamiyya yana da ma'anin mene a larabci yana da ma'anin mene ma bakiya wani abu da ya ko amma yanzu da ya zama aka mini shi alami yana da ma'anin mene suna to shi ne wannan mene mankulun ai mankul min ma'anan ila ma'anan akhar ya fita barakallahu fikum to shine ibn malik ke cewa wa minhu manqulun ka fadlin wa asad wa zurtijalin ka su'ada wa udad wa minhu daga cikin alam akwai manqul lafazi wanda ke shi manqul ne an ciro shi ne daga wata ma'ana zuwa wata ma'ana ka fadlin kaman fadlu yana da ma'anar ragowa a larabci to yanzu ko an shigo da shi fage na suna na alam a alam to yanzu ya zama suna ne kawai kai sai amma kuma ba zai hana fa amfani da shi da ma'anar ragowa ba ba sai za a yi amfani da shi wa asad da kuma mene asad asad lafazi ne wanda ake amfani da shi ga mene ake amfani da shi ga dukkan wani wata dabba mai fika to amma yanzu in an ce asad ana nufin zaki kawai shi kadai kun gani lahusta imala ne ko dacin yana da ma'ana dabba mai fika amma yanzu kuma an dawo da shi ana magana da shi ana amfani da shi a matsayin mene asad zaki don wannan ya zama alam manqul wa zurtijalin akwai kuma alam murtajal shine lafazin da ba taba amfani da shi ga wani ma'ana ba sai yanzu ko an ji an zo da shi a matsayin suna kamar misalin mene kamar misalin su'ad su'ad ba taba amfani da lafazin su'ad da wani ma'ana ba can da ba a sai yanzu ne aka ji laraba suna amfani da shi a matsayin suna kamar udad da udad kun gani yanzu misali a hausa idan muka kawo misali a kamar ce botorami da can ana amfani da labasin botorami da wani mana a a to kaga wannan alam wani iri ke na wannan manqul ko murtajal murtajal murtajal mun bayyana wannan ko to kamar misali kuma a ce dan wake me dan wake abinci ne aigo yanzu kuma sai gashi wani kasin gurin mai kudi ya fito yana neman shugaban kasa shi kuma sunan shi dan wake to wannan alam ne zai zama wani iri mankul ne wannan eh to to in aka kalli min haifu larabiya kenan a larabci ba lantana da can ko da ke ayyanci kudani ne ma a min ma'ana ila ma'ana ne zai yanzu to a lugan da cikin khilalin luga eh kun gani a cikin dai harshen dai eh wannan shi daban kuma wannan shi daban kuma ya zama min khilalin lugha kun gani na kace eh kaman fadlu da can laraba suna amfani da fadlu baqiya baqiya baqitu shay'i amma kuma daga ba sai aka ji kuma suna amfani da shi kuma a matsayin suna kaman misalin zaidu zaidu ai siyada ne ma'anarsa amma kuma daga ba sai aka aka haushi ana mene amfani da shi a matsayin suna kaga manqul ne shi ma alam ne manqul jamil jiddan taglibu sunan kabila taglibu da ta ana amfani da shi a wajen inda wata take cin nasara ko ko ta cin nasara yanzu kuma sai gashi ana amfani da shi a matsayin sunan kabila to kaga ya zan mene alam manqul mun fahimci wannan ko na mana kade ok wadih eh to na gane abin da ke bayyana ne ko kama annahu wadih haka shikenan sai a sama wani suna kuma wadih to kaga mun kul kenan zai zama jazakumullahu khaira jazakumullahu khaira mun bance wannan ko wa jumlatun wa ma bi masjid rukiba in bi gairi waihi tamma uriba wa sha'a fil a'lami dhul idafa ka abdi shamsin wa abi quhafa to wajumlatin alam kuma yazo jumla ma'ana akwai inda zaka samu jumla ka cauko ga baki da alam ne shine kamar inda na ba misali da su na sai mashin da nazo sai ne nuna muku ne ce ka yan waye mun adda gashi na sai mashin labani arziki na sai mashin ce a Allah sa alheri sai wani ce to malin ka ka sa mata suna ne sun ce a sosai kuwa sunanta Shariba Musa shikenan sai wata rana kaddara ba na unguwar nake ba ina zuwa da kota unguwa ne can sai na zo a makare ce a malam yaya aka yi ka zo a makare sai ce ai na sayar da shi ai Shariba Musa na sayar da shi yanzu idan wani wanda bai sani ba ya ji sai ta tunani ne shari'a musa waye kuma shari'a musa kun ji shi tunaninsa haza ma ya taba da rufe zihinihi man huwa shari'a musa amma ku da kaji za ku gane mai ake nufi mashin ne kawai kai sai kun gane wata rana muna dawa daga katsina a daidai wani kankiya wata wani kwana nan shikenan sai akwai wasu biredi wani gidan biredi a gudun da ke sayarwa wanda suke zuba kwakwa a jiki sai wani ya miko mana yana kwakwa bread kwakwa bread shi ala dole yana turanci ne ba shikenan har mun dan yi tafiya kamar daga nan zuwa wajen masallaci ko kuma dan gaba sai na fashe da dariya wannan muke tare da su sai suka ce ah malam lafiya sai ni ce yanzu shi wannan da ya ce kwakwa bread ya yi turanci kenan suka ce eh sai ce to ai ya ba bature aiki kwa ku gane in dai bature ne wallahi ba bature aiki kwakwa bread wannan ba alami bane ba kun gane shi bature in ka ce kwakwa bread wallahi ka bashi aiki zai ta tunani ne kwakwa bread kun bace ni shikenan sai suke cewa a to malam me ya kamata ya ce sai ce a abin da ya kamata ne ya ce coconut bread kun gani kaman kaman misali man gyada me yake ce mishi groundnut oil ko zaka yi cewa ground oil Allah ba da lada to kun gani haka al'amarin ke ko da ki shi wancan a harshen turanci a harshen turanci kun ga wannan coconut bread ya zama kamar ya zama kamar menene alami ne ga ga bread kawai breading irin wannan mun bancin nan ko to kaga wannan mankul ne ko murtajal murtajal ne to Allah ka samu dace to akwai inda kuma alan zai zo zai zo jumla jumla Allah ya maka arziki ka sai waya 4 gig sai ka samu wayan suna sai ka samu wayan suna ana gina nuna wani wani namba ne ok to masha Allah sai ka samu wayan nan taka akala zaidu eh akala zaidu yanzu sunan waya ne yanzu ba wai zaidu ya cinye ba ya zama mene alam ne amma wani iri jumla shine wa jumlatun wa maru kibe bi masjid to alam akwai alam mufrad kaman zaidu kaman ibrahim kaman umar kaman lagos kaman kaduna alam ne mufrad akwai kuma alam jumla alam shi jumla ne wannan shine kaman inda aka dauko jumla ka ce ko gabaki dai sai aka laƙaba ma wani abu mu fahimci wannan ko madalla sannan kuma akwai alam wanda ke murakkab in aka ce suna murakkab lafazi murakkab suna murakkab shine lafazin da aka goye wani jikin wani kun gane ko to tarkib din nau'i biyu ne a afon tarkib din nau'i uku ne akwai murakkab idafi shine in an raba suna a jikin suna a matsayin mudafin da mudafin ilahi kamar ka ce abdullahi kaga akwai abdu akwai allah kun gani fomulan wannan sunaye ne guda biyu na farko in ya ɗauki rafa'a zai ɗaukar rafa'a zai ɗaukar nasaba ko zai ɗaukar jarra amma na biyu shi zai zo da jarra kamar abdullahi kamar abdulrahmani kamar tajuddini kamar usulul fiqihi kamar mustalahul hadisi to wannan alam ne mun fahimci wannan ko alam ne amma wani iri alam ne mudafan ko kuma tarkiban murakkab tarkiban idafiyan ya fita akwai kuma alam tarkiban isnadiyan murakkab isnadi mene yake mi da nufin da murakkab isnadi shine wannan formular shi shine kamar a zo da fi'ili da fa'ili fi'ili da fa'ili amma sai a kuke sai a haɗe gaba ki daya a matsayin kalma guda ɗaya yanzu mu fahimci wannan fa karka je ka ɗauki wa ƙalar lahu ƙala da lafazin Allah ka ce wai wai wai wai alam ne nan ba haka ba ne ya zan fili ne da fa'ili amma an cure su an haɗe su yanzu sun zama karma da kamar shaba karnaha shaba karnaha kun ga ai shaba fili mazi ne ko karnaha kaga fa'ili ne wannan ko sai aka haɗe su yanzu a matsayin suna guda ɗaya tal to ya zama alam murakkab tarkiban isnadiyan kamar misalin handset ɗinka da ka sa mai suna ja a zaidu kamar mashin ɗina na sa mata suna shariba musa to kun ga shariba musa ɗin nan ba jumla ba ne yanzu ake ɗaukan shi ba ana ɗaukan shi menene kalma ce guda ɗaya an haɗe mun fahimci wannan ko ya zama mene ya zama alam ya zama alam tarkiban murakkaban a murakkab tarkiban mene isnadiyan sannan kuma akwai sunan nau'i na uku tarkib masji shine wanda aka karbo aka dauko kalma da kalma aka cure ta guri da aka kara mishi waihi a garke misali kaman siba waihi asali kalman siba ne da mene waihi wannan shine alam murakkab tarkiban isnad masjiyan kaga siba ne ma'ana raihatu tufaha siba da waihi sai aka haɗe yanzu a matsayin kalma ɗaya ne khimara waihi ramba waihi eh wajen malaman luga sun ce raha waihi ne sunan amma malaman nahu malaman hadisi suka ce ba raha waihi bane rahuya saboda raha waihi suna ne daga cikin sunan wuta rahuya ne amma su malaman luga sun ce raha waihi ne ramba waihi nifta waihi da sora waihi mun banci wannan ko mun fahimci wannan ko to Allah ka samu dace to wama bi masjidin rukiba to daga cikin alam akwai ma rukiba tarkiban masjiyan lafazza ne guda biyu sai a haɗe su kawai guda ɗaya wanda ke ba za ka iya bambance ok ƙarin bayani ma rukiba tarkiban masjiyan ba wai sai lalle dole da waihi ba kun gani ko da sunaye guda biyu ne aka haɗe su yanzu kaman suna ɗaya ne yanzu kaman a turanci groundnut groundnut new york jamil new york new york sabon york toton kwai a ba haka ke ne ba new york yanzu sunan guri ne kun ga da new ne da mene da york sai aka haɗe su guri ɗaya kai in ka kalla ba za ka ɗauka kalmomi biyu ba ne jamil karbala da karbu ne da bala ka gani jama'a mubanci wannan ko? to Allah ya ƙara fahimtar da mu kan misalin kauko yam kaga kauko ne da yam kauka kola kauka da kola aka haɗe a matsayin suna guda ne wannan tarkib ne masji misali a turanci kan misali a larabci ba kaman ba'ala bakku ba'ala bak ba'al ne da bak wai kun san fasarin ba'ala bakku mijin matan bakku a mijin bakku kai ba'alu ba shine wa hadha ba'li shaykha ba ba'alu miji kenan bakku sunan wata ce misali mijin bakku a to yanzu ba wai mijin bakku bane yanzu suna ne guda ɗaya tal duk da cewa asalin su lafusa ne guda biyu sai aka haɗe aka manne su mun banci wannan ko to a hadara maut ba hadara maut wani wani iri ne murakkab ne tarkibin idafiyan ko masjiyan ko ko tarkib ne wani iri asalin shi hadara da maut mutuwa ta halartu ai kun ga jimla ce ko amma yanzu an haɗe su a matsayin mene suna guda ɗaya ta wannan tarkib ne tarkiban isnadiyan kamar fi'il da fa'il ne yayi hadara fi'il madin mautu fa'il to sai aka haɗe su wannan ya zama murakkab tarkiban masjiyan isnadiyan afwan na rakibun atid waɗansu suna ganin guda biyu ne rakibu ne da atid lallai Allahu alam to siboyi ba okay siboyi wani iri ne murakabin tarkib tarkibin masjiyan ko kaman kamaruddin kamaruddin tarkib ne tarkibin idafiyan ko murakabin tarkibin idafiyan jazakumullahu khair da misali ja a garba yanzu ba jimla ba ce suna ne yanzu ja'a garba tarkib ne isnadi jamil to kun fa shi wannan zaka hikaito shi ne yanda yake ba ka misali akala zaidun akala zaidun haka aka zo da sunan aka zo da shi akala da zaidun a matsayin suna guda ɗaya yanzu to haka zaka zo da shi da rafa'ansa ko da ko mahallin lirabinsa ya canja misali kana da zobe sunan zoben akala zaidun to sai ka sai ka kana son kai mana ishara zuwa gare shi sai ka ce haza akala zaidun haza akala zaidun ni kuma ina son in ce naga naga zobe mai suna akala zaidu fa sai in ce mene ra'aitu akala zaidun ina ba zaidun ba zaidun haka zaka zo da shi ala waje ne hikaya ala waje hikaya ai wannan ma yana na a cikin littafin ku zaka ana kawa ka kaulihi ta'ala a idan an kawo aya sai ka ce ka misali Allah rabbakum rabba abaikum alawwalin sai a zo a sai a zo da shi misali ana sa a kafa hujja da cewa akwai jumla ismiya sai aka ce kallaha rabbakum wani sai ce a'a kallahi rabbukum kallahi ne ya kamata a ce saboda kaf harfu jarra ne ko a'a ka bar shi a haka kaf sai ka ce harfu jarra Allah rabbakum sai ka ce ismun majrurun bil kaf to ina jarran mana min zuhurihi harakatul hikaya haka zaka bar shi kawai harakatul hikaya shikenan mun bance nan ko za ka ganshi da yawa a cikin littafai Allah ka samu dace na'am sai ina ne malamai na'am to wa ma bi masjid rukiba wa ma rukiba bi masjid akwai kuma sunan da yake murakkab ne amma tarkiban masjidan aka cakuda labuzza ne guda biyu sai aka cakuda wani lokaci kan zo sunaye guda biyu wani lokaci kan zo da suna ne da kalman waihi waihi to idan ya zo da waihi ku kiyaye shi mabni ne alal kasri da'iman mabni alal kasri da'iman shi yasa sai ce za kaga wannan nau'in na alami shine murakkab tarkibin masjiyan in bigairi waihi tamma in tamma bigairi waihi idan ya zo da wani waihi uriba to yakan shi kan shi kan zato mu'rab ne wannan ka misali hadha ba'ala bakku hadha ba'alu bakku kun gane ra'aitu ba'ala bakka tafakkartu an ba'ala bakki kun fahimci wannan ko to wa sha'a fil a'lami dhul idafa ka abdi shamsin wa abi quhafa wa sha'a fil a'lami ya watsa kuma cikin a'lam ma'ana ya zo da yawa a cikin sunaye alam an samu wanda ke dhul idafa ma bucin idafa ne ga mudafin da mudafi ilaihi kaman ya ne kaman ibnu umar ibnu mudaf umar mudafin ilayhi kun gani kaman abu kuhafati sai da abubakar ko abu kuhafati kaga mudaf ne da mudafin ilayhi kenan daga cikin alam akwai wanda yake murakkab akwai wanda yake mudaf ne da mudafin ilayhi akwai wanda yake murakkab ne tasjiban tarkiban masjiyan kamar yadda muka gani ina misalin alam wanda yake dul idafa kaman ka ce abdu shamsin kaga abdu shamsin shi ma mu'rab ne hukuncinsa wa abi ko hafa da abi ko hafa ya fita ko wa wada'u li ba'd al-ajnas 'alam ka'lam al-ashkhas lafzan wa huwa 'am min dhaka ummu iryatin lil aqrabi wa hakadha su'alatun lis-salabi wada'u alam libad al-ajnasi an ji larabawa sun fitar da waɗansu sunaye alamai sunaye alam ga waɗansu jinsin halittu da zarar sun faɗi wannan lafazin to suna nufin jinsin wannan halittar ne ina misali ka alamin ashkhas kaman alam alam wanda ke sunayen mutane lafazan wanda ke ta wajen lafazi ka misali ka ce zaidun yanzu zaidun din da zaran kaji suna ne na jinsin wani dabba ko mutum haka mutum kaman ibrahim kaman shehu kaman isa kaman musa kaman a zainab duka alam ne alamun shaksin ne alam ne amma nawa ne na mutane wahawa am to suka ce am din nan ismu tafdil ne wa huwa a ammu shine mafi gamewa to saboda lura waka sai cire wannan alhamzan wa huwa am bi ma'ana wa huwa ammu shine mafi gamewa kenan daga cikin nau'an a'lam alamu shakhsin shine yafi yawa shine yafi yawa min zaka daga cikin irin waɗannan alam din waɗanda suke nuna jinsi akwai ummu iryitin lil akrab ga kunama ummu iryatin shine kunama duk inda kaje wani ya ambato su ummu ummu ummu iryat to yana nufin kunama ne jinsin kunama ne kunaman nan kowace iri Allah ya tsare mu mun fahimci nan ko wa hakaza su'alatun hakan nan ma lafazin su'ala li sa'alab suna ne wanda ke jinsin sa dila in kana son kai tarifin dila za ka yi ko kuma kai tarifin kariya za ka yi alkalbu huwa dabbatun min jinsil su'ala yake nan daga spishi na wani irin spishi su'ala kun gane wato ma'ana na daga cikin fa'idar sanin wannan saboda yadda za ka iya kawo ibara a cikin larabci da lafazin wanda ke zai nuni zai ishara zuwa ga jinsin da kake nufi fasila shine speshi jinsi speshi dangi na wani abu haka ba kamar misali in aka ce ummu iriyatin ummu iriyatin kamar kana son kai tarifin kyankyaso sursur sursur sai ka ce sursur hasharatun min fasilati maza min fasilati ummu iriyatin mun fahimci nan ko to Allah ka samu dace wa mithluhu barratu lil mabarra kaza fajari alamun lil fajara na daga cikin alam wanda ke nuna jinsi kun ji mun ji alamu shakhsin da kuma alamu jinsin ko na daga cikin sunan da ke nuna jinsi shine wa mithluhu misalin sa akwai barra lafazin barra suna ne wanda ke nunin jinsin mace kowace irin mace amma mai nagarta barratu ma'ana mai nagarta akwai wata kande 'yan najeriya ce tana da nagarta sai ka ce a kande hiya barratun wata ta fito daga ingila ita ma tana da sai ka ce hiya barratun so barratun dai suna ne alami ne wanda da zarar an faɗo ana nufin mai nagarta ne kawai zai kuma iya shafan kowa ne mubanci wannan ko kaman fajari kaza fajari haka nan malafazin fajari alamin suna ne alami a yanantaccen suna ne lil fajara ga dukkan wata mace da take fajirariya dukkan wata mace fannarariya suna ce mata fajara kawai ko ina ta fito kowa ya ce ita kuma suna ce mata fajara ina jin lokacin da muka yi milhatul iran mun ga irinsu ko kaman usama haza usama mukbilan shi fa usama suna ne na alami ne na shaks to ga wani abin da muke dan kuskure shi alam ba a samu shi alif da lam yazidu ai alam ne ko karka ce al-yazidu wai da nufin al wanda ta tasiri ga yazid nan a kun bancin nan ko alam galibi ba a samu shi alam ba a samu shi ma'arifa kamar hukumatun muhalliyatun zariya hukumatun muhalliya hukuma yanzu alami ne baka zariya karka samu shi alam karka ce al-hukumatun muhalliya la hukumatun muhalliya ka bar shi haka kawai shi ne fi saboda zariya hukumatun wannan hukuma nan kana nufin alam ne so alam ko ka samu shi alif da lam ba zai mai tasiri ba abta imamun gama kenan ko so idan Allah sun ta'ala ya kai mu sai mu tashi ismul ishara demonstrative pronoun بذا أشر بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذي تيتا على الأنسة تصير بس يا كركري داي كراتنا مبكا فالله كسامو داتي Allah ka wani jagora shi alam din yana da yana da sauki to ban sani ba idan wani na da tambihi ko kuma karin bayani muna iya gabatarwa wa alaikun salam wa rahmatullah na'am jamil jamil ok guda biyu amma mai rubutu kanana na fahimta hmm gaskiya ne to kun ji shi ya sami ibn aqil a kofin doka ko ok a babban da doka wajen mala ibrahim 2,700 amma mai guda ɗaya eh shi ne mana irin shi ne amma ni kuma gaskiya yana ba da shawara duk wanda za ku siya ku yi kokari ku sai mai biyin ne kuma ta hakikin a sheik muhammad muhiddin abdulhamid ta hakikin nasa min hatul jalil da lirabi eh jamil jidda kaman wannan min hatul jalil kai jamil jidda kai mubarak amma nan tsohon ijiya ne ko na eh ai sai kokari a samu in Allah da domin idan ka samu da dubu hudun nan za ta ja maka biliyoyi insha Allah ta'ala to Allah ka samu dace kada manta da dauran mu da insha Allah za mu yi ranar asabar lahadi litini na maraba da ramadan insha Allah ta'ala inda za mu karanta lamiyatu bin alwardi ko na lugha insha Allah ta'ala ba na nahau ba wadda da rabi zuwa shida insha Allah a nan masallaci insha Allah to abinda Allah ya ba mu iko mu karanta muka daidai Allah ya ba mu ladan wanda kuma ne kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ne ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk